رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء yau ranar sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ta yi daidai da ranar shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta miladiya insha Allah yau za mu tashi aya ta casa'in da takwas a cikin suratun nahal da muke karantawa a tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurkan a garin kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da arziki kamar yadda muka saba za mu fara da amsa tambayoyin da aka rubuto daga cikinsu wannan ya ce malam kamar yadda ka ce mai haila ba za ta shiga masallaci ba to idan ya zama makarantarsu a ciki take ya za ta yi da ɗaukar ƙur'ani shi ma ba za ta taɓa ba allah ya saka ma da alkhairi a kwarai wannan shine a wannan shine mazhab wannan shine mazhaban jumhurin malamai a kamar yadda nace akwai wanda suka saba kamar yadda yake mazhabar ibn hazm a cikin malaman zahiriya amma kaulin su da'if ne ba shi da karfi ya taƙarrara ya tabbata wajen sahabbai cewa mata ba sa shiga masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha mi komin tabar masalla sai ta ce ina haila ya ce hailarki ba a hannunki take ba itilali da ta yi kafa hujja da ta yi da cewa ina haila ta nuna ta ɗauka cewar miƙa hannunta cikin masallaci ba za ta yi ba kamar yadda ba za ta shiga masallaci ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikirarin ta akan wannan fahimta tata abinda kawai ya gyara ta a ciki sai ya ce mata haibatuki laysat fi yadiki hailaki ba a hannunki take ba ma'ana shigar juzi'i ba shigar ko ba shigar duka ba shigar duba ne dan hannunta ya shiga bai nuna dujikinta ya shiga ba saboda haka wannan abu ne wanda yake muqarrar dan haka waɗanda suke karantar da mata a cikin masallatai su sa wannan a cikin izina tasu su karantar da ƙananan mata ko mata waɗanda suke tsofaffi wanda sun ɗebe haso daga yin haila amma mata waɗanda suke suke a cikin wannan fatarar ta haila su samun musu aji samun musu aji ba a cikin masallaci ba inda za su rinka karantar da su domin wannan domin wannan domin aiki da wannan umarnin hujjar da ake kafawa da shi da ibn hazm ya kafa shine cewa wai akwai wata mace mai share masallaci tana kwana a masallaci tana sharan masallaci ibn hazm ya ce to ai kuma sananne ne mace tana haila saboda haka gashi kuma tana kwana a masallaci kuma ba a ruwaito cewa tana kaurace masallaci a kwanakin haila ba to amma wannan hujja ba ta da karfi ba ta da karfi ko kaɗan tana kwana a masallaci me ya sanar da cewar ba ta zamanto alya'isa ba Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum akwai wanda suka ɗebe haso daga haila saboda haka tare da ihtimal ba za ka kafa dalili ba idan akwai ihtimali akwai yiwuwa ta yiwu abin da yasa take kwana a masallaci din saboda ta kai munzalin da ba ta haila saboda haka wannan ba kaga ba za a iya kafa hujja da abin da yake akwai ihtimal a kansa ba a ce za a ije abin da yake yazo sarihi daga maganar daga ikrarin manzan daga sunna taqririya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wace wannan yace ina yi wa malam fatan alkhairi don Allah na ga wasu idan suna karatun alkur'ani idan sun zo kan sujada suna yin sujada malam mai ake karantawa sannan kuma wajibi ne ko mustahabbi ne ita wannan yin sujadar yayin karanta alkur'ani na farko dai in an yi sujadar akwai azkar da suka zo an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai suna nan a cikin hisnul muslim suna cikin sunan asali a cikin sunan abi dawud ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujada yana cewa sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati kuma wani sahabi ya gaya masa cewar yayi mafarki yana karanta alqur'ani sai yayi sujada sai ga wata bushiya ta yi sujada sai take cewa a cikin sujada اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود Allah ka rubuta min lada a cikin wannan sujada ka sarrafar da laifi daga gare ni a waje alhali inda ka zuhura ka sanya ta ta zamanto a ajiya a wajenka wa taqabbalaha minni ka karba daga gare ni ka karbi sujadar daga gare ni kama taqabbaltaha min abdika daud kama yadda ka karbe ta daga bawanka daud fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab wannan sujadar da yake nan shine take cewa ka karɓa daga gare ni kamar yadda ka karɓa daga bawanka dawo sai ya ce sai ya ji wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujadar tilawa yana karanta wannan addu'ar da ya ce ya ji a cikin mafarkinsa saboda haka ya nuna mafarki ne na gaskiya kuma sai mutum don haka mutum ya haɗa dukan guda biyun in bai haddace ba ya yi tasbihi ya yi addu'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma sujud أما الركوع فعظموا ربكم فيه وأما السجود فاشتغلوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم sujada ku shagaltu da yin addu'a domin ya cancanta a amsa muku addu'a saboda haka mutum yayi addu'a idan bai haddace wannan addu'ar ba amma in ya haddace yayi ta shine aula wa ahra sannan dangane da hukuncin ta ba wajiba bace ba dole bace dalili a hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As wani ya karanta ayar sujada sai ya yi sujada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada tare da sujadarsa sannan wani kuma ya karanta bai yi sujada ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sujadar ba sai ya tambaye shi ya ce ya rasulullah na karanta ayar ya karanta wani ya karanta ayar sujada ya yi sujada ka yi sujada da shi ni kuma na karanta ba kai sujada ba yace ba kai sujada ba kai sujada ba shi yasa ban yi ba to kaga da yin sujadar wajibi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zai umarce shi da yayi ikirarin sa akan cewa ya wuce bai yi sujadar ba ya nuna kan cewa yin sujadar ba wajibi bane amma mustahabbi ne saboda waɗannan hadisai da muka ambata saboda yin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka dalika a cikin sallah abu huraira ya karanta idan sama'un shaqqat a cikin sallar isha yayi sujada yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura kuma yayi sujada a cikin wannan wanda ya nuna ko a cikin sallah ma ana yin wannan sujada ta tilawa sannan na kasance ina daukar wa baba ta kudi ba ni da shi to ai wannan ai mun amsa ko to na kasance ina daukar wa baba ta kudi in ba ni da shi ina ganin hakan ba komai bane daga baya kuma na fahimci hakan kuskure ne saboda ba na so a gane sai na fara biyan ta kaɗan-kaɗan a matsayin kyauta nake bata amma a zuciyata kuɗin nan da na ɗauka ba ta sani ba shi nake biyanta to hakan ya yi ko kuwa sai ta sani mai babu laifi ka sanar da ita ai kai ɗanta ne ka gaya mata ga abin da ta in ta yafe maka shi kenan ka same ta lokacin tana cikin farin ciki ko lokacin da kai mata wani ihsani kyakkyawa sai ka gaya mata ka ce fa ga abin da fa kake amma yanzu albarkar imani yanzu ka gane ka dena da Allah ta yafe maka idan ta yafe maka shikenan sai ka ci gaba da ihsanin da kake mata wannan abin da kake sai ya zamanto ba biyan bashi bane ihsani ne yafi maka lada haka dan za ta yafe maka insha Allah sannan wannan yace dan Allah ka ja hankali yan uwa matasa kamar yadda aka saba akan yadda muke wasa da lokaci ko muke dauka for granted ba ma ko damuwa misali ranar takwas ga watan na ramadan misalin karfe takwas na dare ko abin da ya yi kama da haka an yi wasan kwallon kafa na turai wanda aka nuna a tv sanadiyar wannan wasa matasa da sauran iyaye wallahi ba su je sallar tarawi ba mun kasa gane yadda yahudawa ke yakar tunaninmu abin da ya fi ban tsoro ma shine ana karatu amma ba ma aiki da shi Allah ya saka da alkhairi eh wato gaskiya wannan yana daga kaga yanzu jiya ba mun karanta inna ma yablukumullahu bihi ba Allah yana jaraba ku da shi ne ai shi ne wannan cikin Ramadan a kawo muku European League eh cikin Ramadan ga Arsenal tana yi tafsiri zaka ji tarawi zaka je ko Arsenal zaka tsaya ka ji inna ma yablukumullahu bihi inna ma yablukumullahu bihi Allah yana jaraba ku ne ya gani wa zai fifita abin wajen Allah da abin da yake a wajensa ma inda kuma yanfadu wa ma inda Allah ba ko ba haka ba haka Allah madaukakin sarki yake inna ma inda Allah huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun abin da ke wajen Allah shine yafi alkhairi gare ku in kun sani sannan yau wannan kallo fa ba lada za a baka ba ba zunubi za a rage maka ba ba kamasho za a baka ba ba ƙara ba kuɗi za a baka ba ba wani abu za ka samu na duniya ba sai dai ma watakila hawan jininka ya tashi ko ba ka ba idan ka ga idan ka ga dan wasanka idan ka ga dan wasanka yayi abin nan ya kasa ci ka zo kai ta bakin ciki hankalinka ya tashi kana ihu jinin hawan ya zo ya saba jinin ka ya tashi ka janyo ma kanka rashin lafiya ba gaira ba dalili ya kamata mu yaƙi da zuciyarmu musamman a cikin wannan wata ramadan yana koya mana yaƙi da zuciyarmu ne yana koya mana barin halal saboda Allah domin mu gane cewar in mun iya barin halal saboda Allah to barin haram ya fi sauƙi a gare mu idan har ka iya barin cinka da shanka to me zai sa me zai sa me zai hana ka ka bar kallon Arsenal in ka zo kai kallon a abin ka zo kai tarawi ka zo kai abin da za a rubuta maka cewa ka kwana kana sallah ne da daddare saboda haka kowace mu rinka aunawa mu rinka aunawa ko mu rinka tuba zuwa ga Allah muna neman kuma Allah mu rinka yawan mu rinka yaki da zuciyarmu shi ita ɗabi'ar zuciya yayin da ka hana ta abin da take so kai ka ba Allah ka hana ta abin da take so to shikenan ta horu ta horu a hankali sai ga abin da da ba za ka iya ba abin da ba za ka iya suranta cewa za ka yi ba sai ka kana yi shi ne tafarkin tarbiyya ita rai kamar yadda mai alburda yake faɗa ita rai kamar jariri ce idan ka yaye ta daga abu za ta yayu idan kwa baka yaye ta ba haka za ta zamanto babba tana son a rinka shayar da ita kamar yaro ne in baka yaye shi ba sai ga yaro ya kai shekara biyar ma yana shan mama in dai ba a yaye shi ba amma in uwar za ta ɗauki wannan da kukan da zai yi da hana ta bacci da daddare ta yaye shi daga nona to shikenan sai ya rabu da shi idan to baya bukatar ta to haka rai take haka ran mutum yake da abin da yake so idan ka yaye shi ka hana ranka abin da kake so shikenan za ka rabu da shi za ka rabu da shi kuma ka gwada ka gani kamar sigari ne idan mutum ya yaye kansa da gari zai yi sai ya rabu da shi amma idan bai yi ba ya ce ai ba zai iya ba ya ci gaba ya kyale ran sai ta sangarci kaga mutum ya yi gemu yana shan mama ai kamar wannan ne ya yi gemu amma ana ba shi nono idan ba a yaye mutum ba haka zai yi fa haka zai yi saboda haka akwai siyasar rai siyasar zuciya wadda take buƙatar mutum ya kula daga hikima musamman malamai suna yawan bayani akan wannan cikin littafan akwai malamai waɗanda suke malamai na tarbiyya kamar kamar Sheikh islam Ibn al-Qayyim a cikin Madarijus Salikin kamar su imam al-ghazali a cikin ihya ulumuddin da sheikh usman dan fodiyo a cikin ulumul mu'amala duk sun suna bayani akan irin waɗannan hikimomi da yadda mutum ya kamata ya siyasar rai domin wato ya sanya ta akan daidai mutum ya nisanci abin da Allah baya so musamman a cikin wannan lokaci dan shi yasa ake cewa ramadan makaranta ce makaranta ce da ake horo ake tarbiyya idan mutum ya yi horo ya yi wannan tarbiyyar zai fita da abubuwa masu fa'ida da yawan gaske certificate iri-iri zai samu amma certificate ɗin Allah ne yake bayarwa ba anan za ka gan su ba sai a ranar lahira za ka gani amma za ka ga alamunsu a nan alamunsu shi ne za ka ga mu'amalarka da Allah ta canza Allah maɗaukacin sarki ya albarkace mu da wannan wata na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالعقل ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين na'am Allah jalla wa ala yace fa idza qara'ata alquran idan kai niyyar karatun alqur'ani idan ka nufi karanta alqur'ani fasta'id billah ka nemi tsarin Allah wato ka nemi tsari da Allah minash shaitanir rajim daga shaidan wanda yake tsinanne shine abin nisantarwa daga dukkan alkhairi innahu laysa lahu sultan إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون للي شي شيطان باب سلطاني أغريشي wato iko bai kasance ya tabbata a gare shi ba alallazina amanu akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma wanda ba sa dogara akan kowa sai akan ubangijinsu innama sultanuhu alallazina yatawallawnahu ikonsa kawai yana kan waɗanda suke jibintarsa ne walladina hum bihi mushrikun kuma waɗanda su su ne waɗanda suke masu yin shirka saboda shaidan din Allah daga cikin maksudin darussan da ke cikin wannan surar shine tabbatar da cewa alqur'ani Allah ne ya saukar da shi kamar yadda farkon sura aka ce ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينا توكد ملائكو بالروح دري شيني وحي daga umar ninsa to kaga wannan shine kamar bara'atul istihlal abinda wato surar ta kunsa Allah madaukakin sarki zai yi bayanin cewar alqur'anin nan wato yana cikin jerin gwanan abin da Allah yake saukarwa bayinsa shine ya saukar ga wannan bawa nasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba kirkirar ba annabi ne ya kirkire shi ba ba wanne ya saukar da shi ba Allah ne ya saukar da shi to shi yasa kaga a cikin surar aka yi maganar cewar waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah in aka ce musu ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwali sai ce labarukan mutanen farko amma aka ce waƙila lilladina taqaw ma za anzala rabbukum qalu khaira aka ce ma waɗanda suka ji tsoron Allah me ubangijin ku ya saukar sai suka ce alkhairi kuma Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra wa ma anzalna ilayka wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa ma anzalna alayka al-kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi ونزلنا عليك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين duk wannan akan alqur'anin sai kuma aka nuna yadda alqur'ani yake hudan yake tibyanan li kulli shay a cikin aya guda aka ce inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi kaga a cikin wannan ayar akwai tauhidi inna allaha ya'muru tauhidul hakimiyya Allah ne kada yake umarni bil adli wal ihsani al mu'amalat da al'adab wa ita idil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum kuma ya kunshi wa'azi dama alqur'ani tauhidi ne da hukunce hukunce da kuma wato wa'azuzzuka to sai aka koma dai akan bayani akan alqur'ani alqur'ani yana zance da yana zance akan kansa akwai bawan Allah Sheikh Muhammadu Rawi na gani kwanan nan a cikin sakon da ake yadawa a cikin WhatsApp cewa Allah ya masa rasuwa cikin 'yan kwanakin nan daga cikin malaman da Allah ya ba su ilimin alkur'ani suka yi ma alkur'ani hidima ya rubuta littafi hadithul qur'an anil qur'an wato alkur'ani yana ba da labarin kansa ina jin wannan ne wannan wani a baturan australia daniel madigan wani fada na cocin catholic ya rubuta shi ma littafinsa da qur'an the Quran's self-image the Quran's self-image wato alkur'ani wato sura alkur'ani ta kansa shine alkur'ani yana zancen kansa yana bayanin kansa to wannan yana da muhimmanci saboda alkur'ani a cikin alkur'ani din kansa ya yi bayanin alkur'ani wanda babu abin da za ka samu na ilimin alkur'ani irin wannan alkur'ani yana zance a kan kansa to wannan suna daga cikin waɗannan ayoyi shine yayin da Allah ya bayyana alkur'anin nan da matsayinsa da kan cewa tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin sai ya nuna girmansa cewar dan haka in ka tashi zaka karanta shi to ka shige shi da isti'dadi da shiri menene shirin shine ka nemi kariyar Allah daga shaidan inanne ash-shaytan shine daga shatana ne idza ba'uda anil khair abinda aka nisantar da shi daga dukkan alkhairi haka wannan shine asalin ma'anar shaidan shaidan wanda aka nisanta shi daga dukkan alkhairi babu wani abu na alkhairi da shaidan yake kusa da shi la alkhairin duniya wala alkhairin lahira ballantana na addini to idan ka tashi karatun alkur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaitan a cikin wannan akwai ishara da cewar alkur'ani yana buƙatar tanadi yayin da ka zo karanta shi domin alkhairin da ke cikinsa abinda zai maka abinda yake kokarin ya hana ka samun wannan alkhairi shine shaitan domin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul hajj وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنته في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم باب wani manzo da aka aiko ko annabi face idan yayi wato karatu na alqur'ani na wahayin da aka saukan masa shaidan zai jefa wani ba a cikin karatunsa to Allah madaukakin sarki sai ya shafe abin da shaidan ya sanya sannan ya kyautata ka ayoyinsa to wannan yayin da mutum yake karatun alqur'ani zukata zuciyar masu imani alkur'ani wato shaidan ba zai sami iko a kansu ba amma waɗanda ba su da imani sai ya zamanto fitna liyaj'al ma yulqi shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum waɗanda suke akwai cuta a zuciyarsu da masu zuciya wadda take ta kekashe su ne da munafukai da kafirai alladina fi qulubihim maradun munafukai wal qasiyati qulubuhum su ne kafirai to abinda shaidan ya jefa sai ya zamanto fitina gare su ويعلم ليجعل في يا يا آية تكي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لسميع عليم ويجعل يا كما فتخبت له قلوبهم فتخبت له وأندك وسكي إيماني كافنا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لسميع عليم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وأن سكي إيماني dan su san cewar wannan gaskiya ne daga ubangijinsu fa tukhbita lahu qulubuhum zukatansu sai wato sai su tawalu ya zuwa ga Allah to Allah yana shiryar da waɗanda suka yi imani ya zuwa ga tafarki madaidaici to shine sai Allah ya gaya mana a wannan sura ya mana irshadi ya koyar da mu abinda za mu tanadi don mu maganin sharrin shaidan yayin da muke karatun alkur'ani shine yayin da mutum zai karatun alkur'ani ya fara da al-isti'aza al-isti'aza abinda ake nufi da al-isti'aza shine abinda ake nufi da al-isti'aza shine talabul awad wato neman kariya والعوض شيني اللجوء إلى ما ي... اللجوء إلى ما يعصم ويقي من أمر مضر shine mutum ya wato ya nemi mafaka ya zuwa ga wanda yake ba da kariya kuma yake tsirarwa daga dukkan abin da yake cutarwa a cikin wannan akwai ishara cewar shaidan ba abin da zai maka maganinsa sai Allah baka isa da shi ba amma Allah ya isa da shi kuma in ka nemi tsarin Allah to shine Allah zai maka maganinsa wato makiya iri biyu ne akwai maki na zahiri shine mutum shi wannan za ka yi masa mudarati za ka yi masa kyakkyawar ɗabi'a sai ka yi nasara a kansa maki wanda baka gani shine shaidan shi maganinsa ka haɗa shi da Allah kaga a cikin alkur'ani a suratul a'raf ku biyo mu duba ayoyin duk da suka zo akan wannan a suratul a'raf Allah ya ce khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rib anil jahilin kai afuwa wato kai riko da manhajin afuwa yafiya kai umarni da kyakkyawa ka kau da kai daga masu wauta kaga yanda za ka yi maganin wato aduwi na mutane kenan zahiri wanda kake ganin sa sai ya ce wa in ma yanzu zannaka mina shaytani nazgun fasta'iz billah idan fusga ta same ka daga shaiɗan to ka nemi tsarin Allah innahu sami'un alim shi Allah mai ji ne mai gani a suratul mu'minun Allah ya ce idfa billati hiya ahsan nahnu idfa billati hiya ahsan nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun yace ka ije mummuna da abin da yake mafi kyau kaga in aka yi maka mummuna in mutum maki yayi maka mummuna kai kai masa sakayya da abin da yafi wannan kyau da abin da yake shine mafi kyau to wannan sai ka samu rinjaye a kansa ka yi maganin aduwu kenan na mutum na zahiri sai kuma ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kuma a wannan lokacin ka ce Allah ina neman tsarinka daga wato hamazati shayatin shine wato shaƙewa ta shaidanu shaƙewa ta shaidanu shine cutar da shaidanu suke nema su kawo wa a'udhu bika rabbi an yahduru kuma ina neman tsarinka da su halarto ni a cikin surat a cikin suratu fussilat kuma yace wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wala yulqaha illa alladhina sabaru وما يلقى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم yace kyakkyawa ba ta daidai da mummuna ba ka ije mummuna da kyakkyawa sai wanda ke da adawa tsakaninku da shi fa idan labi bainaka wa bainahu adawatan idan kai haka sai ya zamanto wanda tsakaninka da shi akwai gaba ka annahu waliyun hamim kamar wato majibinci ne mai isa matuƙa wajen baka kariya sannan ya ce wa in ma yin zarren naka mina shaitani na zugun wannan maƙiyi na zahiri kenan to idan fusga ta zo maka daga shaiɗan shine maƙiyi na batsini fasta'id billah ka nemi tsarin Allah shi shaiɗan ba za ka yi masa mudarati ba ba za ka ce a'a bari dan mu zauna lafiya da shaiɗan bari in bi shi yanzu wataƙila gobe ba zai dawo ba ba a masa siyasa babu zancen siyasa babu zancen ka ce za ka yi masa mudarati an san mudarati aiko ka nuna wa ka ba wa mutum duniya don ka tsira daga sharrinsa kamar yadda wani mutum ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharrin mutane shine wanda mutane suka rabu da shi saboda jin tsoron wato mummunan ɗabi'arsa da da alfasharsa amma da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyautata masa magana ya kyautata masa ya masa mulatsafa ya tausasa masa sai aisha ta ce ya rasulallah ga abin da kace a kansa amma da ya shigo ga inda kai masa sai ya ce ai mafi sharrin mutane shine wanda mutane suka rabu da shi saboda jin tsoron sharrinsa wato saboda jin tsoron sharrinsa sai ya yi masa abin da yake na sakin fuska da kyautatawa don ya tsira daga sharrinsa to mutum kenan za ka yi masa haka amma shaidan ba za ka yi masa mudarati ba shi babu zancen mudara wannan shine ake cewa mudara mudara da bai yake da mudahana mudahana ka sassauta addini dan ka samu duniya ka je ka samu mai duniya ka sassauta masa addini ka ganshi yana sabo ka tabbatar da shi ai abin da kace ai abin da kake daidai ne akwai hujja a ciki dan kawai kana son abin hannunsa wannan mudahana kenan wadu law tudhinu fayudhinu amma almudarati shine illa an tattaqu minhum tuqa in kun ji tsoron wani abu na cuta to sai ku ba su na duniya don addinin ku ya tsira wannan shi ake ce ma mudara to maƙiyi na zahiri za ka iya masa mudara amma maƙiyi shaiɗan wanda Allah ta'ala ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa shi shaiɗan maƙiyi ne a gare ku ku rike shi maƙiyi shi babu wanda zai maka maganin sa sai Allah shine kuma ta hanyar isti'aza to aka ce aka bayyana mana isti'azar kamar yadda ya zo a cikin hadisi ya zo a hadisin Mu'ad ibn Jabal da Ubay ibn Ka'ab da a cikin sunan cewa waɗansu mutane su su biyu suna musu tsakaninsu ɗaya hancinsa saboda jazur da ya yi dan fushi kamar zai tsage sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san kalma ɗaya da ɗayansu zai da ɗayansu zai faɗe ta da abin da ke tare da shi na fushi zai wato zai zai sassauta zai nutsu zai sauka wannan fushin da yake sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai suka gaya masa suka ce sai suka ce ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ce kun dauka ni mahaukaci ne wato kun dauka ni mahaukaci ne ba zan faɗa ba bayan naji abin da ya faɗa din shine kyakkyawan tawili da ake ma hadisin to kaga ya bayyana mana fassarar al-isti'aza da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma hadisai sun zo na riwaya da siga daban-daban daga cikin mafi kammalarta shine hadisin shine abin da ya zo a hadisin Abi Sa'id al-Khudri da kwatankwacin sa daga hadisin Jubair ibn Mut'im duk Sheikh al-Albani ya kawo su a cikin sifatu salatin nabi a cikin asalin sifa din wanda yake tare da da tahrij cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi sallar dare yana bude sallah da du'aul istifta subhanakallahumma wa bihamdik tabara subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha subhanakallahumma wa bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk sannan sai ya ce a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min nafhihi wa nafsihi wa hamzi Allah ina neman tsarinka daga shaidan inan Allah ina neman tsarin ina neman tsari tsarin Allah mai ji mai masani daga daga sharrin shaidan tsinanne wanda ake nisanta shi daga rahama daga wato tofinsa nafhihi an ce shine sihirinsa wa nafsihi min nafsihi daga wato kumburawarsa shine sanya wa mutum girman kai wa nafsihi da kuma tofinsa da yake yi an ce tofinsa shine a wato a shine ash-shi'r waka wa hamzihi da kuma waswasinsa to kaga dukkan hanyoyin da shaidan yake zuwa kenan ga dan adam dukka ne mutsarin Allah daga gare shi to wannan shine isti'aza da take mafi cika a'udhu billahi samii'il alim min ash-shaytanir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi wannan ita ce siga wadda take mafi cika ya zo kuma da siga mai haka zalika maskutan kucin sa hadisin Jubair ibn Mut'im shi ma dai da wannan siga kuma ya zo da sigar Allahumma inni a'udhu bika min ash-shaytanir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi da sigar neman addu'a wannan da sigar wato a sigar habar ce sigar labari na ina neman tsarin Allah to kowanne mutum yayi yayi kuma wannan mustahabbi ne akan abinda akan a bisa abinda jumhurin malamai suka tafi akai yayin da mutum zai bude karatun alkur'ani sawa'un na sallah ko a wajen sallah sai dai a cikin sallah mutum yayi ta a sirce kamar yanda ya zo kamar yadda yake a mazhabar Malik da mazhabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya bayyana ka wani abu a cikin karatu sai alhamdulillahi rabbil alamin amma da isti'aza da bismillah yana yin su ne a asirce kuma in a sallah ne a raka'a farko kawai mutum zai yi ba a kowace raka'a ba sabanin waɗansu daga cikin malaman tabi'ai da suka ce kowace raka'a ma sai ka sake mata isti'aza wato abin da yasa suke cewa a raka'a farko saboda yayin da zaka fara karatun alkur'ani abinda zai shigo tsakani na sauran ayyukan sallah duk zikiri ne saboda haka babu wani abu wanda yake shagaltar da kai don haka in ka dawo raka'a ta biyu sai ka dora kawai a kai kamar in kana karatun alkur'ani ne sai ka tsaya ka amsa kiran sallah yayin da mai kiran sallah yake kiran sallah idan zaka koma karatun alkur'anin kawai dorawa zaka yi amma yayin da kake karatun alkur'ani sai ka yanke ka je kai magana da wani ko ka tashi ka je ka biya wata ka sannan ka dawo za ka ci gaba da karatun alkur'ani to sai ka sake isti'aza sai ka sake neman tsarin Allah amma yayin da kai tahalluli abin da ya tsakaita abin da ya zamanto tsakanin karatun da abin da ka yayin da ka shigar da wani abu daban ba karatun ba idan daga jinsin zikiri ne kamar yanda yake a cikin ayyukan sallah to ba sai ka jaddada isti'aza ba amma in wani abu ne na magana kana cikin karatun alkur'ani ka tsaya kai hira da wani ko aka yi maka waya ka tsaya ka amsa ko aka yi maka whatsapp ka tsaya ka duba ka karanta duk yana daga cikin bala'in wannan zamani bai kamata ba a ce kana alkur'ani ka tsaya ka shagaltu da wannan amma haka ake yanzu to in zaka dawo ka dawo da isti'aza saboda fa'idar isti'azan nan abin da ke cikin karatun alkur'ani na alkhairi mai yawa ka same shi domin mun ga ɗaya daga cikin misalan alkur'ani ya kunshi wato bayan bayani rahama ne da shari'a mun ga irin yadda alkur'ani ya zama shari'a domin tun daga wa'aufu bi ahdillahi idza ahadtum har zuwa ga man amila salihan min dakarin aw unsa ai biyu shari'a ce da rahama domin tabbatar da, da bushara tabbatar da musulmi ne akan imani yayin da mutum ya zamanto bai dade da shiga addini ba maimakon kyauta da taimako na musulmi ya zamanto shine zai tabbatar da shi akan imani ga abin da zai tabbatar da shi shine karantarwar alkur'ani to irin wannan albarkar na alkur'ani da ake samu daga cikin mabudin samun wannan alkhairin da albarkar yayin da ka zo za ka yi karatun alkur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaidan saboda shi shaidan ya san wannan alkhairin kuma yana tsayawa tsakaninka da shi ya san alkur'ani bayani ne na komai gare ka shiriya ce gare ka rahama ce bishara ce to kokari yake ya hana ka wannan to me zai maganin sa ka nemi tsarin Allah daga shaidan tsinanne Allah madaukakin sarki sai ya bayyana a cikin aya ta biyu yace innahu ku sani lallai shi shaidan laysa lahu sultan ba shi da sultani ba shi da iko as-sultan fulan wato siga ce na wato sulta shine iko ba shi da ikon tasiri alal ladina amanu innahu laysa lahu sultan ba shi da iko akan waɗanda suke da imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suke godiya suke suke dogaro akan ubangijin su kawai wannan ya nuna wato ta'alili ne na me yasa aka ce a nemi tsarin Allah daga shaidan Allah ya ce a nemi tsarin Allah daga shaidan saboda Allah ya san shaidan yana da sultani amma sultanin nasa ba akan waɗanda suka yi imani bane suke dogaro ga ubangijinsu to dogaransu da ubangijinsu daga cikin dogaro ga ubangijinsu shine isti'aza shi yasa aka ce wa ala rabbihim yatawakkalu da aka kawo da fi'lul mudari wanda yake nuna tajaddud wal istimrar kuma suke dogaro a wato diman da'iman akan ubangijinsu shi kadai wanda yana daga cikin yana shi ita isti'aza tana daga cikin tawakkali isti'aza tana daga cikin dogaro ga Allah domin menene isti'aza kana cewa ka fake da Allah ya maka maganin wannan to shine ma'anar tawakkali ka dogara ga Allah akan ya maka maganin shaidan to wannan shine hikimar da Allah ya sa ya ce ita ce hikimar da Allah ya ce mu yi isti'aza kuma wannan ya bayyana mana sifar isti'aza sifar isti'aza ta zamanto tana tare da tawakkali shine yayin da kake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka halarto ma'anarta ma'anarta shine dogaro kake ga Allah kana cewa Allah ka isar min shaidan Allah ya isa akan shaidan Allah ya isan da ake wato in zaka yi Allah ya isa kai ma shaidan Allah ya isa ka ce Allah ya isa akan shaidan to shine wato Allah ka isar min akan shaidan wannan ya nuna mana wannan ayar ta nuna mana cewar wato asali na farko na raunana na wato a na raunana sultani shaidan akan dan adam shine imani innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu ba shi da sultani akan wanda suka yi imani saboda haka mataki na farko na raunana sultanin shaidan shine imani na gaskiya idan kana da imani na gaskiya shaidan ba zai wato kafi karbin shaidan shaidan ba zai rinjaye akan ka ba to amma shi imanin kadai ba zai wadatar ba sai ka dauki unsuri babba daga cikin anasir na imani shine ala wato asifar dawama asifar dawama ya zamanto kana dogaro ga ubangijinka to sannan Allah ta'ala ya ce ya bayyana waɗanda sultani shaidan yake a kansu shaidan yana da sultani hakikatan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana yana da dakaru waɗanda suke mahaya yana da sojoji masu tafiya a ƙafa yana da ikon musharaka a cikin dukiyar mutum da 'ya'yansa da matansa da 'ya'yan mutum da matansa su zamanto su zamanto wato sun zamanto rundunar shaidan wanda za su yaƙe shi su taimaka ma shaidan a kansa Allah ya ce su wane ne waɗannan wanda shaidan yake da sultani a kansu ya ce inna ma sultanuhu alal ladina yatawallawnahu sultaninsa kadai yana ta, yana kan waɗanda suke jibintarsa ne su waɗanda suke wato wanda suke ɗaukan shaidan ya zamanto waliyin su majibincin su wato sun bi shi sun dogara gare shi shi suke shi yake taimaka musu kuma shi suke taimaka ma yanzu wanda duk yake taimaka ma shaidan akan abubuwa da ra'ayi na saban Allah kaga wannan ya zama waliyin shaidan mutum ya je ya bude wajen da za a rinka saban Allah gidan rawa gidan wasanni gidan badala da sauran hanyoyi da kafofin yada labarai wanda suke yada batsa da fajirci da yaƙi da addini ko jarida mai yaƙi da addini mai cin mutuncin mutane duk wannan yana daga cikin walicin shaidan to waɗannan shaidan yana da sultani a kansu su ba a sa buƙatar sai shaidan ya yi wani yaƙi tare da su hizbinsa ne sun zama to rundunarsa sifarsu ta farko kenan walladina hum bihi mushrikun kuma waɗanda yake su masu shirka ne saboda shi wato suna tarayya da Allah ta fuskar cewa shaidan din shine ya sanya su akan tafarkin shirka to bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana yadda zamu wajen karatun alqur'ani sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan a wato a kan kariya ga alkur'ani alkur'ani yana kare kansa Allah ya ce na'am wa idza baddalna an karanta na'am wa idza baddalna ayatan Allah ya ce to kuma idan muka musanya muka muka musanya wata aya makana ayatin a bigiran wata ayar daban wallahu a'lamu bima yunazzil alhali Allah shine mafi sani da abin da yake saukarwa qalu innama anta muftar sai su ce wato mushrikai makiya addinin Allah sai su ce innama anta muftar kai dai ba wani abu bane face ne kirar ƙarya bal aktharuhum la ya'lamun Allah yace kai ba mai kirar ƙarya bane bari yau mafiya yawan su la ya'lamun ba sa sani ne wato abinda alqur'ani yake zuwa na uslubinsa wanda zai zo da wani abu wanda zahirinsa sai kaga kamar ya ci karo da juna to idan irin wannan ya zo duk da yake a wannan a makka ba a yi nashu ba ba a shafa hukunci yawanci shafa hukunci sai a madina ne tunda hukunci yana lizimta kan cewar halin da ake ciki yana canzawa don haka idan hukunci ya zo a wani hali halin ya canza hukunci zai iya canzawa saboda haka sai a kawo abin da yake saba wannan hukuncin to wannan ya shine ake ce ma an nashu a shafe hukuncin farko da wani hukunci na biyu to amma wannan ba ishara yake ga nasku ba domin a makka ba a yi nasku da yawa ba amma alkur'ani yakan zo da abin da zahirinsa ga waɗanda ba su sani ba sai su ɗauka wannan ai wato bai dace da hikima ba ko kuma su ɗauka cewa wannan ai ya nuna kan cewar ba a san abin da ake faɗa ba yau an ce kaza gobe an canza an ce wani abu kamar Allah maɗaukakin sarki ya ce alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlaha yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu kaga an ce mala'iku suna neman gafara lilladhina amanu amma a cikin suratu shura kuma sai aka ce a hamim ayin sin qaf Allah madaukakin sarki yace a can wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard mala'iku suna tasbihi da godiya ga ubangijinsu suna neman gafara ga waɗanda suke bayan ƙasa to sai mushrikai su ce a'a can an ce ana istighfari ga muminai nan kuma an ce ga duk waɗanda suke bayan ƙasa wanda suke bayan ƙasa har mu ma mun shiga kenan saboda haka mala'iku su ne mana istighfari amma kuma can gashi an ce allazina amanu kawai ake ma istighfari wannan me yake nufi to duk in sun ga irin wannan Allah ya ce Allah ya san abin da yake saukarwa Allah gwani mai ilimi shine fa yake wannan in kun san Allah ai bai kamata ku ce wannan yana nuna cin karo da juna ba domin duk abin da ya zo daga wajen Allah ba za a samu tufka da warwara ba shi yasa sai Allah dan ya tabbatar da muminai sai ya ce musu wallahu a'lamu bima yunzil ku kun sani kuma Allah yana gaya muku Allah shine mafi sani da abin da yake saukarwa qalu inna ma anta muftar in sun ga wannan su kafirai sai su ce inna ma anta muftar wato kai ba wani bane face mai kira ƙarya wato duk wata sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun iyakance ta akan iftira'i cewa ba abin da yake in banda kira ƙarya sai Allah ya ce ba haka bane bal aktsaruhum la ya'lamun mafiya yawan su ba sa sani domin abin da suke faɗa akai ba su gina shi akan ilimi bane to sannan sai Allah ya musu raddi yace qul nazzalahu ruhul qudus ce ne musu wato wannan da Allah ya umarni ga Allah madaukakin sarki ce ga ya musu nazzalahu ruhul qudus ran tsarki shine yake saukar da shi shine ya saukar da shi min rabbika daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu domin ya tabbatar da waɗanda suka yi imani wa hudan wa bushra lil muslimin kuma domin ya zamanto shiriya da bishara ga musulmi Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raddi domin ya nuna kan cewar duk waɗanda za su zo su yi muhawara da kai ko da ta kai suna cewa annabi makaryaci ne kada ka toshe kofar muhawara da shi ko da sun faɗi irin wannan kalmar sun ce inna ma anta muftar akwai damar kai muhawara da su domin waɗansu za su zo su shirya domin Allah ya ce bal aktsaruhum la ya'lamu mafiya yawan su ba sa sani wanda yake nuna kan cewa akwai waɗansu wanda suke sani sai waɗanda suke sanin nan in ka ci gaba da bayani gare su za su gane to shi yasa sai Allah ya ce masa qul gaya musu wato kai muhawara da su ga jawabin da za ka yi musu ka ce nazzalahu ruhul qudus ran tsarki shine ya saukar da shi daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya a cikin wannan akwai ishara ga cewar ba shaidan ne ya saukar da shi ba ya fi karfi alqur'ani ya fi karfin shaidan ya saukar da shi Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa la yastati'un ba shaidan ne suka saukar da shi ba bai dace gare su ba ko ba za su iya ba hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asi yulquna sam'a wa aktharuhum kadibun annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da wanda da wanda shaydanu za su zo su yi wahayi gare shi sayyidina umar in shaydan ya ganshi guduwa yake amma manzon Allah da kansa a ce shaydanu ne za su zo irin su dan galadima kuna gani yanda yan bori suke hawan bori ko sune ai hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin in ba ku labarin wanda shaydanu suke sauka a kansu tanazzalu ala kulli affakin atim irin wanda irin wanda yake hawa bori sune wanda shaydanu suke sauka a kansu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama da wannan shi yasa sai Allah ya ce qul nazzalahu ruhul qudus ran tsarki ne ya saukar da shi jibrilu al-qudus abinda ake nufi da al-qudus shine tsarki amma ana nufin wato rai mai tsarki shine mala'ika jibril ar-ruh shine mala'ika wato mala'ika ne mala'ikan kuma wanda yake mai tsarki wanda tsarki ya hada sifar falala wato daukaka yana da daukaka a wajen Allah amintacce ne bai isa ya karya ba nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin wanda ya saukar da shi mala'ika ne amintacce amintacce ne ba zai yi khiyana ba domin ba shaidan bane shi shaidan shine wanda yake aka nisantar da shi daga kowane alkhairi shine mai ha'inci amma mala'ika ya fi karfin ba zai yi ya ha'inci ba saboda a cikin ɗabi'arsa ba zai yi ba kuma sannan shi wannan mala'ikan ma wato wato mai tsarki ne wanda yake da tsarki kaga sifar khiyana ba za ta kasance tare da shi ba sifar ƙarya ba za ta kasance tare da shi ba sifar yaudara ba za ta kasance tare da shi ba saboda haka alkur'ani wannan shine hakikaninsa shi yasa ya zamanto raddi ga shi wannan ya isa ya zamanto raddi a gare su wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a ce makadaici bane domin wanda yake saukar da alkur'anin nan ruhul qudus ne kuma ya saukar da shi ne bil haqqi wato da gaskiya ya saukar da shi ba da ƙarya ba domin abin da ke cikinsa gabaki ɗaya dukkaninsa wato ainihin gaskiya ne wato ma'ana su duba alƙur'anin su ga abubuwan da ke cikinsa da manufofin da ke cikinsa da darussan da ke cikinsa ga baki ɗayansa wato gaskiya ne babu wani abu wanda yake na ƙarya a ciki sannan allah maɗaukakin sarki da ya ce
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعزمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتن الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الله يتي ولقد نعلم والله حقيقة من سني منا سني أن والله حقيقة منا سني أنهم يقولون شوى سوسنا شوى إنما يعلمه بشر mutum ne yake koya masa lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jami harshen da suke yin ilhadi ya zuwa gare shi suke karkata gaburan gaskiya ya zuwa gare shi bobawan harshe ne wa hadha lisanun arabiyyun mubin shi ko wannan harshe ne balarabe mai bayyanawa kuma wanda yake a bayyane kuma mai bayyanawa ya wato wannan wani daga cikin abin da suka faɗa na suka ga alkur'ani sai suka ce wani ne yake koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Walid ibn al-Mughira yace in hada illa sihrun yu'thar in hada illa qawlu illa qawlul bashar wannan sihiri ne da ake cirowa daga wani waje maganar wani mutum ce to me ya raddin abinda suke nufi a nan na farko dai Allah ya karfafa wannan da lamul qasam yace wallahi muna sani me hikimar da Allah ya rantsuwa akan wannan ya nuna kan cewar ba su iya fitowa waje sun faɗa ba domin da abu ne wanda yake sananne Allah ba zai karfafa shi har da rantsuwa ba amma a ɓoye suke faɗa to sai Allah ya faɗa haka don ya tona musu asiri wato Allah ya ce wallahi mun san abin da suke faɗa don ya zamanto tonan asiri ne gare su su san cewar abin ya fi ƙarfin aljan abin sai Allah domin gashi abin da suka boye Allah ya tona asirinsu Allah ya ce mun san abin da suke faɗa me suke cewa cewa ai akwai wato wani mutum ne yake koya masa akwai wani akwai wani mutumin Rum wanda kirista ne a Makka yana karanta takaddunsu na addu'arsu to saboda mafiya yawan larabawa a makka ba su iya rubutu da karatu ba duk wanda ya iya rubutu da karatu suna ganin sa wani babba ne wani malami ne saboda haka to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana yana zuwa wajensa yana kiransa zuwa ga musulunci bal a wata riwayar ma an ce ya musulunta har yana yi masa bayanin hukunci yana tsayawa tare da shi yayi masa bayanin musulunci sai suka ce ai sai wanda yake tare da shi shine yake gaya masa alkur'ani shine yake gaya masa ba ya iya rubutu da karatu ba ku ba ku sani ba mu da muka sani mun sani duk abin da kuka ga yana faɗa shi yake gaya masa haka za su gaya ma wawayen mutane amma a ɓoye ba za su fito a fili su faɗa ba sun san zancen banza suke sai a ɓoye suke faɗa to sai Allah ya musu raddi raddi wanda yake a cikin raddin bayan raddi na hankali da kuma shi kansa ma yadda kalmar ta zo lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin kamar yadda Allah ya karanta ku koma ku ji yanda Husari ya karanta wannan ayar sai ka tashi da farin ciki yanda yanda zaka ji wato yanda yanda karatunta kawai ya isa ya zamanto raddi harshen da suke karkata ga barin gaskiya suke ƙarya zuwa gare shi bobawan harshe ne domin mutumin ɗan rum ne bai iya larabci ba ba balarabe ba ne ta yaya wanda yake ba balarabe ba zai zo da alkur'ani ta yaya wanda yake ba balarabe ba zai zo da alkur'ani larabawa sun kasa zuwa da kamarsa sai bobawa shine wanda zai zo da alkur'ani shi yasa wannan ya isa raddi lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a ajami harshen da suke ilhadi zuwa garinsa bobawa gare shi bobawa ne mutumin rum ne yaren rumawa yake girikanci yake wanda yake greek zai iya zuwa ya zo da alkur'ani ya ce wa hada shi ko wannan ishara ga alkur'ani lisanun harshe ne arabiyun balarabe mubin bayyananne mai bayyanawa domin almubin shine mai isa matuƙa wajen bayani kuma mai bayyanawa domin wannan shine ma'anar larabci domin harshen larabci abin da yake tunƙaho da shi kenan a cikin dukkan yarukan duniya cewa ya fi kowane yare fasaha ya fi kowane yare gwaninta to wanda yake ba balarabe ba ya kasa kawo wannan sai wani wanda yake bobawa domin al'a'ajami abinda ake nufi da al'a'ajami shine allazi la yakadu yubin wanda ba zai iya bayani ba shi yasa aka kirawo larabawa sukan kira dabba al'ajamawat akuya da tinkiya da saniya suna kiransa suna kiransu al'ajamawat wanda suke ba sa iya bayani sai dai su sai dai su kuka ma ba sa iya bayani ba za ka san abin da suke suke faɗa ba to saboda haka wanda ba balarabe ba tamkar wato dabba ne wajen rashin iya bayani to wanda yake ba zai iya bayani ba shine za a ce ya zo da abin da yake balarabe bayyananne kuma mai iya bayani ba zai yiwu ba wannan yana daga cikin abin da ake ce ma wato dalalatun naqd sannan Allah ta'ala ya ce innal ladina la yu'minuna bi ayatillah lalle waɗanda suke ba sa ba da gaskiya da ayoyin Allah la yahdihimullah Allah baya shirye su walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi wato waɗanda suke Allah ya san ba za su imani da ayoyin Allah ba a cikin ɗabi'ar su imani baya cikin tsarin su to Allah ba zai shirye su ba kamar irin su Abu Jahal kaga akwai wanda ba sa ba su imani ba amma sifar la yu'minuna fil mustaqbal a ha a gaba ba za su yi imani ba ya tabbata ga irin su Abu Jahal amma irin su Abu Sufyan duk da sun ba su musulunta ba kuma sun yaki sun yaki da musulunci dan su kare al'adar iyaye da kakanni amma su a cikin ɗabi'a su Allah ya san ba waɗanda suke ba za su yi imani bane daga baya Allah ya shirye su ya musulunta ya kyautata musuluncinsa amma kamar Abu Jahal Abu Jahal fa Allah ya san ba zai imani ba Allah bai shirye shi ba haka walid ibn al-mughira in ka in ka in ka kwatanta shi da sayyidina umar dukkanin su sun yaki da addini a farko amma sayyidina umar shi da gaske shi a iya fahimtar sa kenan ba wai dan ba zai imani bane shi a iya fahimtar sa kenan amma sifar imanin tana nan tare da shi sai Allah ya shirye shi amma wanda yake a cikin asalin ɗabi'arsa ba shi da sifar ba da gaskiya ga Allah da sallama ma Allah to wannan Allah baya shiryarsa to sai Allah wannan shimfiɗa ce ga abin da zai zo a ayar da ta biyo baya Allah ya ce inna ma yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah waɗanda suke waɗanda suke kirar ƙarya su ne kadai waɗanda yake ba sa imani da ayoyin Allah wa ulaika humul kadhibun kuma waɗannan su ne makaryata ba wani su ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda suke kirar ƙarya ga Allah su ne wanda ba sa imani da Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kun san shi ba zai yiwu a ce yayi karya ba shi yasa Abu Sufyan da ya je wajen Hiraqal sai ya ce a kuntum tattahimunahu bil kadhib min qabli an min wato min qabli an yaqula ma qal kun kasance da kuna tuhumarsa da karya ne kafin ya faɗa abin da da ya faɗa sai ya ce la inna ma kunna nusammihi al-amin mun kasance muna kiransa al-amin sai ya ce ma kana liyada al-kadhib ala an-nas thumma yadhhab fa yakdhib ala an-nas ba zai yiwu a ce ya bar yi ma mutane ƙarya ba sannan ya tafi ma Allah ƙarya shi yasa Allah ya ce ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto makaryaci domin wanda zai kirkarya shine wanda baya imani da Allah waɗannan kuma su ne makaryata shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba don haka wannan jumla ita ta kunshi raddi akan cewa inna ma anta muftar bayan da can Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamun wannan raddi ne mujmal sannan sai raddi ya zo bi tafsil wanda yake na hankali cewar waɗanda suke kirar ƙarya ga Allah su ne waɗanda suke ba sa imani da Allah waɗanda su ne kuma ba waɗansunsu ba suke makaryata shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam sun sani kan cewar shi wannan ba sifarsa ba ne saboda shi mai imani ne da Allah mai imani ne da ranar lahira ba zai yiwu ya zamanto ya ƙirƙarya ƙarya ga Allah ba bayan shi ƙarya ma ga mutane baya yin ta yana hana ta ba zai yi ba mutum ya zo yana cewa a daina karya a daina karya sannan shi kuma shi kadai ya ce yana karya sannan ya ce yana tsammanin wato da'awarsa za ta ci ba zai yi ba duk wanda yake abu ba zai zamanto shi ne daga wajen yaƙi da wannan abun ba ba zai yi ba wannan wannan haka yake wato a bisa ɗabi'ar ɗan adam to da shi ne alƙur'ani ya yi raddi ga wannan maganar ta mushrikai wanda da haka ne aka kawo magana akan alƙur'ani da alƙur'ani yake kare kansa da kansa yake ma kansa lauya kuma babu abin da yafi irin wato babu abin da yafi bayyana hujjar gaskiyar alkur'ani irin abin da alkur'ani ya faɗa na gaskiyar kansa Allah ya nuna mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah Allah ya sa haskaka zukatanmu da hasken alkur'ani Allah ya sa alkur'ani ya zamanto haske a gare mu a cikin zukatanmu ya zamanto haske a gare mu a cikin kaburburanmu ya zamanto haske a gare mu akan harsunanmu akan idanuwanmu akan harsunanmu akan jinmu a waje a cikin jininmu da jikinmu ya sanya shi haske a gabanmu da bayanmu da dama da mu da hagu da mu da sama da mu da ƙasa da mu ya azurta mu da tilawarsa kamar yadda ya azurta mu da sauraron tafsirinsa ana allaili wa atrafan nahar ya sanya shi ya zamanto hujja a gare mu ya sanya shi ya zamanto jagoran mai zuwa ga aljanna aljannan ni'ima ya sanya shi ya zamanto mai ceto a gare mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk